من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 27 ga wata na rabi'ul akhir hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1445 wanda ya dace wa 11 watan 11 miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala yau za mu yi darasi na 20 daidai a cikin littafin hirasatul aqida muna cikin safha ko kuma gaba ta 87 inda malam zai fara mana magana akan abin da ya shafi rabi ashar yace wa min simati ahli al-ahwa kar mu manta malam yana mana mukarana ne tsakanin waɗanda suke mabiya sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan kuma da waɗanda suka kasance suna bin abin da zuciyarsu ya raya musu to malam ya mana mukarana ya auna mana abubuwa daban-daban wanda a yau za mu tashi gaba ta goma sha hudu malin cewa min simati ahlil ahwa'i iya daga cikin alamomi na ma'abuta son zuciya da bid'a malin ce kazalika kamar haka استحواذ الشياطين والجن على طوائف منهم ذاك سامو ما أبوتا بالصن زوتيا استحواذ الشياطين يعني الشيطان سوسكي تهير دا سوسكي مسجابورانت wanda wannan kuma dama ita ce ka'ida duk mutumin da ya bar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tabbas shedan ne zai jagorance shi wanda wannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haka cewa babu wata hanya wadda ba ta manzon Allah ba face akan ta ko wani shedan yana kiran mutane zuwa ga cewa ga abinda za ku yi ga abinda za ku bari malici wal jinni haka kuma zaka samu aljannu su ma ala tawaifin minhum akan wasu kungiyoyi daga cikin su suna bibiya suna tora wasu jama'a waɗanda suka kauce wa hanyar gaskiya sai shaidanu su jagorance su haka kuma sai ya zamanto dukkan wani aljani fandarare wanda baya bin Allah sai zamanto shine jagora a cikin tafiya haka zaka ga suna tafiya a saman abin da yake zuciyarsu kawai taraya musu biduni ma burhanin babu wani dalili akai malin ce a cikin gaba ta sha hudu abu na biyu daga cikin abubuwa da yake alama ce ta ma'abuta bin son zuciya sai ce aljur'atu ala Allah wa rasulihi wa ala dini wa ala ibadillahi salihina idan ka ce aljur'a shine karfin hali murje ido eh mutum ya yi mursisi ake ce da Hausa shine jur'a aljur'atu ala Allah shine zur'a ƙarfin hali game da ubangiji subhanahu wataala kenan ga abin da Allah ya faɗi shi kuma sai ya zo ya faɗi abu kaza sa a daidai lokacin da ya san wannan abin da ya faɗi ya sha bamban da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wannan baya sa shi ƙasa ruwa me kai shi zuwa ga wannan kaga jur'a ce wa rasulihi haka kuma shiga gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen shar'anta ko kuma ambata abin da yake addini ne Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya ku wadanda kuka yi imani kar da ku shiga gaban Allah da manzo ba su ce ba ku ce sun ce ba su ce aikata ba ku kora mutane akan wani abin da babu wani dalilin addini a kan shi to wannan kuskure ne shari'a daga cikin alamar dan bid'a ko kuma ma'abucin bin son zuciya shine shiga gaban Allah da manzon shi wa ala addini haka kuma shiga gaban addinin a karan kanshi ya zama to addinin da zai aikata kawai abin da ya ga dama ne zai aikata ba addini yake bi ba wa ala ibadillahi salihina haka kuma akan bayin Allah na gari ga abin da yake addini ne abin da sahabbai suka fahimta sai ya zo ya rushe na Allah ya rushe na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga kenan ba za ka mushi ma magana abin da shi sahabbai ba malik ce wa min huna daga nan najidu za mu samu cewa anna usulahum cewa asali ko kuma gimshikin da dan bid'a ko kuma mai son zuciya yake tahiya akai kullaha muhtara'a duka abubuwa ne waɗanda suke ƙagaggu mubtada'a waɗanda suke ƙirƙirarru ƙagaye ƙirƙiraye laisa lahum fiha qudwatun min a'lamil huda al'a'immatil a'lam mala ce ba su da wani magabaci a cikin abin da suke aikatawa na ba daidai ba na bin son zuciyarsu min a'lamil huda na daga cikin jagorori waɗanda suke na shari'a tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mali yace al-a'immatul a'lam malumai waɗanda suke su ne suke rike da abin da ya shahi shari'a ta ubangiji subhanahu wataala yani masana addinin Allah mali yace walida saboda haka waqa'u fi taqrir qawa'idi qawa'id al-fasida walƙauli bila wazimiha don haka za ka samu duk wani mai bin son zuciya ya afka cikin wata ƙa'ida wadda take lalacacciya sannan kuma walƙauli kuma ya yi magana a kan ƙa'idar da shi ya ɗora bila wazimiha cewa shi ne abin da ya lazarci mutane su aikata wadda duk iya daga cikin tafarki na ma'abuta bin son zuciya sai ya ƙirƙiri bid'a a yau kuma ya nuna cewa wannan bid'a ita ce addini duk ma wanda bai yi ta ba to ba a linsawa shi a matsayin mai wani addinin da zai ka kallo to kaga wannan ya lazumta wa mutane bin abin da babu wani dalili na addini a kai shi abu na uku malike cewa al-qu'udu anil jihadi wa anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari sannan al-qu'udu zaka same waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya ba ruwansu da abin da ya shafi gargadi ko faɗakarwa ko abin da ya shahi jihadi a su ba da su ba za su zaune anil jihadi game da jihadi ba za su yi shi ba duk irin kururuwar da za a yi ta jihadi ba ruwan shi saboda asalin dama ayar ƙur'ani ba ta dame shi ba shi ma in ya ga dama a yau yana iya ƙirƙirar wani abin da yake kamancece na da wannan to wace aya ce za ta zaburar da shi saboda ta jihadi babu ita to za ka samu daga cikin ɗabi'ar waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya shine zaunewa tahiyya jihadi ba sa zuwa jihadi saboda shi lissahin shi da tsare-tsare shi duka na duniya ne kayan kuma bayan da za a iya kai ya arra da kan shi ya kai ya bujirar da kan shi zuwa ga abin da yana ga cewa kawai hallaka zai yi mali cewa anil amri bil ma'arufi wan nahyi anil munkari haka za ka samu daga cikin ɗabi'unsu da halayensu da sifarsu za ka same su cewa ba ruwansu da umarni da aikin alheri hali akan mummuna a ba ruwansu da aka dan yayi wa'azi ko nan ba abin da shaye shi shi dai akwai abubuwa da ya sattara wa kanshi ko ya tsara in kun zo ku rika kawo wannan har dai to magana ta rage ta kare yawa amma ba wani abin da zai hutu ya tashi ya nuna cewa hankali shi ya tashi ko kuma yana cikin halin damuwa saboda aiki kaza da ake aikatawa ba ruwan shi duk mutumin da yake ma'abucin bin son zuciya dan bid'a za ka samu cewa ba ruwan shi da al'amur bil ma'aruf wa nahi anil munkar malike ta bari ma dai wa ba'dhum yu'abbiru 'anil jihad bi annahu qaswatun wa 'unf wani ma daga cikin wadannan suke ma abuta bid'a yana abbarawa mai abbarawa kamar yana ilgawa ko yana iya cewa shi jihadin nan da kuke gani qaswatun kaushin hali ne da rishin mu'amala mai kyau wa 'unfun sannan kuma da abin da yake ayyuka na na ta'addanci tilastawa mutane da matsa musu akan abin da ba su yarda su yi shi ba wasu za su iya fasarta wannan abin da ya shafi jihadi akan haka nan kuma ana bayi kuma da yawa su da aka ce yan bid'a kala-kala ne ma dawa'if ne malam wanda akwai waɗanda har a yanzu zaman da ake labarin zama da taɓa shi ba kuma suna nan sunfi-sunfi kala-kala kowa da irin nashi yanzu jiyan nan da ake aka gudu wani wani zikiri da wani yake subhanallah kun ga shigo lattijawa ne wa sirri kamala amma wannan kai ka ce matasa ne ɗan shekara wani sha hudu haka wani masu jin fawa yadda za ka suna zaɓura suna kaiwa suna kawo hali ma an zara Allah bi zalika bi sultan akwai su kace daban daban kala kala to wasu suna lissafa jihadin a matsayin qaswatun wa unf kamar a ce ai jihadi ma wani abu ne wanda yake na taurin hali sannan kuma da tilastawa mutane da matsa musu alhali jihadi addinin Allah ne addinin Allah ne ayoyin Qur'ani sun yi bayani akan shi hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani akan manzon Allah ya aikata shi a aikace illa Allahumma mutun ya fahimci cewa jihadi daban rigima daban rigima ka kado ko kanka mata sunan jihadi ko rigima ka kake kawai ko kuma ya zama to a jihadu daf'i kake yi wani ne yazo yake nema ya ta'addanci akan ka sai ka tashi dan karama to kaga wannan ai ba za ka kira shi da suna irin wancan jihadin kai tsaye ba a daidai lokacin da shi ya mashru' ne faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ma i'tada alaikum wanda ya maka ta'addanci kai ma in kana dama kai mushi kamar yadda ya maka abinda ba so da shi ne kaka zalunce shi mal yace wan nahyu anil munkari bi annahu hajrun wa taqyidun lil hurriyat kuma suna ambata cewa umarni da aiki alheri ai ta magana ai ta wa'azi ai ta kaza su suna ga cewa wannan al'amari hajrun kamar ƙayyade mutane ne da killace su a wani ɓangare ɗaya wa taqyid da ƙayyade su lil hurriyat game da duk abin da yake hurriya ce kamar ƴancin su ya za a zo ai ta wa'azi ai ta kaza ai ta kaza alhali dan adam din nan yana da ƴanci ne kaza iyar ƴanci ne kaza wannan kuma da yawa ana faɗi zaka samu al'amarin da ya shafi wa'azi ya dami dukkan mutumin da ba Allah ke su abota ma ba imma ya zama to bi tsariƙatin mubashira au bi tsariƙatin gairu mubashira amma tabbas ya damu yana ga cewa bai kamata ba kowa ya shuru in kai malami ne kawai kai shuru aka ce ƙari ka mata salar kawo mutane sallah magana ka kare ta kare in wani nashi ya mutu ya kira yau ka kawo shi sallah in an yi kaza a yi kaza wanda shi kaɗai ne iya wazifa ka kenan dan me za ka yi magana akan kaza dan me za ka yi magana akan kaza dan me za ka yi magana akan kaza wanda ya zama to aminul umma akan abin da ya shahi jagorantar al'umma zuwa ga Allah kuma sai ya kasa jagorantar ku zuwa ga al'amarin da ya shahi duniya min babu aula wanda zai jagorance ku za a tsaya gaban Allah kuma sai ya zama to a harkar da ya shahi duniya ga ce ai wannan shi nan ba ruwan shi alhali kuma akwai abin da Allah ya ce akan wannan matsalar akwai abin da mazalla ya ambata akan wannan matsala amma ba so so ake ayi shugo kowa ya kyale to malaki cewa zaka ga cewa suna magana akan umarni da ake alheri da hani akan mummuna hajrun wa taqyidun lil hurriyati ay qayyada hurriyat dan adam ne yancin dan adam an hana adam ya saka malai yace abu na hudu yaktubuna ma lahum wa yu'linunahu wa yaktumuna ma alaihim wa yatajahalunahu yaktumuna ma lahum za su rika rubuta abin da yake nasu ne wa yu'linunahu kuma za su rika shelanta shi suna kuruta shi ka duba ka ga idan ka kirkiro ta bid'a me ake yi ai ba koyi ta tallata ta ake a shelanta ta saboda a samu biya da yawa wannan malahum kenan wa yu'linuna kuma za su rika i'lanin shi ana shelanta shi amma wa yaktumuna ma alaihim za su rika koye dalili da yazo a kansu wanda yake magana akan bid'a su wa yatajahaluna ko kuma su ma nuna cewa wannan abin su ba san shi ba to wannan duk iya daga cikin alama ta mutumin da yake mubtadi'i dan bid'a zai rika shelanta abin da shi ya kirkira a daidai lokacin da kuma wani abin da ya dace da addinin Allah kuma ya rika kokarin koyewa saboda in ya huto hili to fallasa ce shi kuma a gare shi abu na biyar maliki ta at-takalluf wa at-ta'ammuq wa ittiba'u as-sa'abat wal maharat wal mu'addilat allati ma anzala Allah biha min sultan iya daga cikin alaman waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya at-takalluf dora wa rai abinda addinin bai dora musu ba idan ya tashi ko tasbihi zai baka ko ambatan Allah da yake ce ka je babu adadi ka je ka yi ta iya abin da za ka iya sai ce maka je kai ka yi dubu saba'in da ɗari biyar da saba'in da ɗaya kaga takalluf ne babu wanda ya dora maka wannan rakabin da ka bada da wannan lambobin da ka bada dole zama to addini yayi magana akan su idan ko ba manzon Allah ya kayyade su to ba wanda sai kayyade su sai dai a sake su kawai misali ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kawai je kai tai iya abin da zaka iya kawai kai kamar dai daga cikin safai da iske wasu a tare suna ilga tasbihi da suka yi da zikirin da suka yace kar ku haltar da kanku ku ilga zunubanku don ku gyara su waɗannan ko ba ku ilga ba akwai wasu ilga ba kuma ubangiji su wata zai ba ku ladan ku cikakke a kai babu zance ilga ba to za ka samu a takallu ɗorawa rai ayyukan bid'a wahala gare su babu abin da yake daɗi kamar tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne za ka riƙa yin shi za ka je ka sakat malam wallah za ka riƙa jin ka saka yau murtahal bal saboda shine abin da ya dace da fitrar da Allah subhanahu wa ta'ala halitta ka kanta kuma shine abin da Allah ya aiko manzon shi dan ya ba mutane bayani akai amma duk wata hanya da take ta bid'a to zaka samu cewa akwai takalluf takalluf shine dora wa rai wahala kuma zaka samu a cikin bangare daban-daban ko irin abubuwan da ake irin na tsaron abin da ya shafi mutuwan nan da ake yi ka ji mutum yana jaje an mai mutuwa kuma hallo an mushi wata sabuwar mutuwa tami saboda hidimar da zai yi da wahalhalin da zai sha da sauransu wani la'allama kwallon da yake da damuwar da ya shiga banda mutuwar yana tunanin kuma ya za a wanye a kai satin da lahiya kowane tunanin takalluf ne dora ma kai ne ba wanda dora maka la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha illa ma ataha sai da Allah ba'da usrin malaci wa ta'ammuku da zurfafawa sai ka samu duk mutumin da yake bin son zuciya idan aka ce ayi kaza sai zurfa ba ba zai tsaya daidai iya inda aka ce ya tsaya ba wajibin mutum musulmi ne so annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bakka da zabi akan haka wannan tilas ne kuma son da zaka yi zaka so shi sama da kowa sama da komi wanda sallallahu alaihi yake cewa imanin ɗayan ku baya tabbatuwa har sai lokacin da ya so ni sama da dan shi sama da mahaifin shi sama da jama'an duniya gabaki daya to wannan imanin da aka ce a yi sai mutum ya zamanto ga irin abubuwan da ya kamata ya aikata na imani sai ya ƙetare su sai ya je ya shiga wasu abubuwan da suke bid'o'i ne a ina ta hanyar yabo ta hanyar wane ne ya kawo wasu kalmomin da kuma suna cin karo da addinin Allah kai ka ce addinin ne yau aka fara shi kuma a kansu aka fara gwada abin ko na makamancin wannan alhali abu ne wanda an rage an yi shi ba yau aka yi shi ba mutane sun yi shi tun suna raye Allah ce waɗannan mutane na yarda su yi aljanna ne don mi idan ina so in shiga aljanna ba zan bi ta farkin waɗannan mutanen ba in huta ma raina babu ta'ammur kar ka zurfafa a cikin abin da ba zurfafa ba shi ne ake bukata Allah dukkan al'amura zaman to tawassul tsaka tsaki inda aka tsaya ka tsaya ana manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul umur yace awsatuha mafi alherin al'amura yace shine tsaka tsakin su وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس tsakadakin al'umma babu zancen gunuwi babu zancen a taksir ya daga cikin siffar waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya 'yan bid'a na farko akwai algulu idan ka ce a girmama kaza in suka tashi girmamawa sai su daga cikin tsarin addini sai su girmama shi da irin nasu tunani da kwakwalwarsu ai girman wani ya kai kaza ai girman wani ya kai kaza to in za ka tuna cewa ya kai kaza illa waye ya ce a girmama shi addini to zo duba a cikin addini addini ya yace a girmama shi karka wuce gona da iri karka wuce inda ka tsaye da ka sannan wasu lokuta za ka samu wasu idan ka ce a yi kaza to kahin su ka inda ake bukata kai su tsaya taksir kenan to kowane ɗaya daga cikin biyu matsala ne ko ka wuce ko ka kasa kawo inda aka ce ka tsaya su ake inda aka ce ka tsaye nan ka tsaya nan ma da ce a takallufu wata ammuru wata ba'u su'abat da bibiyan asi'ab da bibiyan abin da yake abubuwa masu wahala yanzu wani ko addu'a ka ce in ka faɗi mashi na sunna sai ya ce wannan yau shi za ta musu amma idan ka kwata wata wani tsari wanda kai ka tsara mashi a nemo abu kaza kala kaza adadi kaza lokaci kaza a yi wane ne kaza lokacin sai ya samu gamsuwa amma adda za a yi to adda a yi za shi cikin dare sulusin ƙarshe na dare ka tashi ka ɗaga hannu ka yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ji ka yi jinjina ga ubangiji subhanahu wataala ka ambato su daga cikin kason sunayen ubangiji ka kawo bukatan ka in ka kare ka rihe da salatin manzon sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan abu koyo shi zai amsu kaɗan ne ba ya yi kaɗan amma can da aka ce ya hidima kaza bal ba asali wani caza ai bari sai tsakiyar wata kaza tufa abin zai fara yawwa sannan kuma idan ka zo abu kaza za ka kawo adadi kaza kuma launi kaza idan ana ginda ya mushi irin waɗannan abubuwa sai ya rika jin cewa ka abin nan wannan shi ne na daidai alhali ya buga gini wattiba'is si'abi da bibiyar abubuwa masu wahala kai bal barima wal maharat malike cewa da abin da yake dimotarwa sai a faɗi maka ko a ce maka nemo abu kaza abinda kuma tambaya yi wasa malaman tsuru ba suna haka ba sai a ce za a wani aiki sai a ce maka sai ka ka abu kaza abu kaza a yankin ku gaba ɗaya ba shi sai a ce to za a tura wasu kawo ko kuma kawo kaza za a yi kaza a yi kaza ne sosai a ba aljannu su kawo kuna makamancin wannan wannan duka iya daga cikin hanyoyi wasu suke na na ba mu tabi son zuci yan bid'a sannan kuma alaƙa ta wal mu'addalat sannan kuma da bibiyar hanyoyi masu kumci a tsariƙu tsayyik idan za ɗora ka sai a ɗora nuna maka abin wannan ba kayan wasa ba ne ko shi a karan kanshi malamin ma kahin ka kai zuwa gare shi ma wani kwambatin mai zaman kanta don ka gane cewa ba abin dole ne a cikin zuciyar ka ɗauke shi da wata fuska malice allati ma an zala allahu biha min sultan waɗanda abubuwan suke yi allah bai saukar da wani dalili a kan shi me yasa ya zama illa saboda allah bai saukar da dalili a kan shi takalluf dorawa rai zurfafawa bin abubuwa masu wahala masu ɗimotarwa sannan kuma da bin hanyoyin da suke masu kunci wanda duka babu wani dalilin addinin Allah akan wannan to duka wani iya daga cikin ɗabi'u da halaye na ma'abuta bin son zuciya waɗanda suke yan bid'a ne malaci abu na shidda i'tiqaduhum ma tatawahhamuhu uquluhum kudurcewa da suke a cikin zuciyarsu abinda hankalinsu yake musu wahame shi malice fa inna usulahum wa i'tiqadatahum ka sani cewa asalin tahiyar ma'abuta bin son zuciya ko yan bid'a da kuma abinda suke kudircewa malike cewa natijatun ani tawahhumati wal khayalat abu ne wanda ya samu asali daga at-tawahhum ru'u wal khayalat sannan kuma da tsammahani da kirta don abubuwa da ka babu wani dalili wata kharrusan at-takharrus shine kirdado abu yawa ka kirdani abu kaza to addinin Allah ba a mai kirdado ba a gane addinin Allah ta hanyar khayal khayal shine imagination kai in imagine kaza in je kaza da kaza in je kaza wat tawakkul da ruhu ba a fahimtar addinin Allah akan waɗannan ka'idoji malike cewa wat takharrusan malike fahum ala manhaji manhaji alladhina qala Allah fihim suna kan tsarin waɗanda Allah ya faɗa a kansu cewa ƙotil alharrasuna Allah ya ce Allah an ce alharrasuna ya'ani masu kirdadan abubuwa maƙaryata alharrasun alkazzabun Allah ya ce Allah an ce su an tsine musu wa tsine musu Allah allazina hum fi ghamratin waɗanda suka kasance a kowane lokaci fi ghamratin a cikin tawaga ta abin da ya shahi kafirci da bata sahuna rafkanannu ne masu ci gaba akan abin da yake bata kafirci duk wani abin da yake kirkire da sunan addini Allah ce irin waɗannan mutanen kutil al-kharrasun masu ƙarya da sunan addini Allah ce Allah an ce su to kaga wannan la'anta ce daga ubangiji subhanahu wataala matsala ce mai girma mutum da sunan addini ya kirkiri wani abu ya nuna cewa ga tsarin da za a tahi ba tsarin Allah ba ba tsarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba gaba ta bakwai malike cewa tastahwihimul al-aqliyat wal falsafat abinda yake jan su waɗanda suke ma'abuta bid'a shine al-aqliyat tsare-tsare irin na hankali wal falsafat da tsare-tsare irin na maganganu sannan kuma wayuzayyinuha lahumush shaitan shaidan kuma sai ya zo ya bi abin ya rika kawata musu shi yana kawata musu shi ya nuna musu ai wannan tafarkin shine tafarkin daidai alhali wannan tafarkin babu wani dalili na addini akan shi mal yace wa qad natija an ta'wila maza me ga manzo aiwa ta'wilahum ala zalika za'amihim anna al-aqidata yana daga cikin abin da suka ƙara rayawa na bangaren da ya shahi dogara awwala shay yani ya dogara akan shi wannan dogara da suka yi akan cewa annal aqidata wai aqida aqidatu salafi kana aqida ta magabata na kwarai me suke cewa suka ce mimma la yu'qal abu ne wanda ba a hankaltar shi me yasa saboda za ka karanto maka hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kaza idan ka dora hankalinka zanta hankalinka ya amsa bai taso ba abinda hankalinka zai shine kawai me kauya ne zai yarda saboda bai tsaru ba Allah bai yi shi akan dirin da zai iya fahimtar wannan abin ba abinda ake bukata shine mai ana me kauya wanda kuma akwai nususu da yawa ghaibiyat akwai abubuwa da yawa wanda me kauya ne kawai zakai ubangiji subhanahu wataala yayi ambata mana cewa akwai mala'iku ka taba ganin su baka taba ganin su ba amma me zakai me kauya zakai idan ka ce zaka auna da hankalinka sai kai me sai ka kore daga ka kore kuma ka bar musulunci azabar kabari mala'ikun za su zo su shiga cikin kabarin mutum su zauna da shi su mishi tambaya duka waɗannan abubuwan da suke mi sallamawa za ka saboda dalili ya tabbata akan haka to amma su suna ce ai aqida ta da haka zaka samu daga cikin bid'a akwai da suka kore azaba kabari tambayar kabari sun kore ni'ima ko azaba ta kabari sun kore malaka ta mimma la yu'qal suna ce abu ne wanda ba ya hankalta shi wa tawahhumul almu'arada bayna al-aqli wa shari ah sannan kuma tawahhum da suka samu na bangaren da ya shafi ruwa al-mu'arada bayna al-aqli wa shari wai cin karo tsakanin abin da yake hankali da abin da yake shari'a sai su ce ai akwai cin karo da juna shari'a ta ce kaza hankalinmu ya kasa amsa to ya za a amsa ba yadda za a amsa abin da yake kanka shine kawai ka fahimta ka yi imani kai bal hasali dan adam abin da yake cikin gangan jikinka kawai idan da ubangiji subhanahu wataala zai bujuro maka gaba ɗaya daga cikin gabanka da irin yadda Allah ya rakkaba ta take aiki da yadda take kaza wallahi kwakwallo ka ba ta iya gaskantawa kuma haƙiƙa ce wadda akwai ta haka nan ne abin kuma a jikinka yake shi sa wajibi da ya baka ce al'islamu ka ce al'istislamu lillahi me ya ƙauya zuwa ga Allah me ya ƙauya ne za ka yi in dai ya tabbata cewa addinin ya ce kaza aya ƙur'ani ce a hadisi na ingantacce to wajibi na kan kame kame ƙauya abu na takwas malik ya ce wa min abrazi simati ahli al-ahwa'i wal bid'i malik ya ce mudahatihim lish-shar'i iya daga cikin mafi hutowar alama ta ma'abuta bin son zuciya da bid'a shine mudahatihim li shar'i kamanceceniya da suke yi ta bangaren shari'a su ma sai su kirkira a ce abu kaza addini ne shi ma wani sai ya mai kafa ya ce ai kaza kaga yayi mi yayi kamanceceniya da abin da yake addinin ne sai ka muku abin sai ya raba da addini yana kama da addinin amma ba addinin bane ba kamar da malamai suke ambata cikin ta'arifin bid'a ko tariqatul fi din ko hanya ce a cikin addini tana kamantacce ne da addinin amma ba addinin bace ba amma ba addinin bace ba ita ce bid'a wannan wani shawar ibtila'i ne da jarraba mai zaman kanshi ka musulunta ka yarda zaka bauta wa Allah ka yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sai shaydan ya zo ya same ka a ya kamata a ƙara kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza to me laifin kaza to ai ba inda aka ce ka ai kaza sai ku kirkiri waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai ku rika ba su muhimmanci sama da yadda na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mubahatihim lishar'i wa tadarrujihim fi manahijil batil sannan kuma da nutsu da suke ƙara yi a cikin manhaji na abin da ya shahi bata wattisamihim bi dhullati was saghar sannan kuma da siffantuwa da suka yi da kaskanta da kankanta duk mutumin da zai bi abin da yake ba daidai ba ƙarshe me zai kaskanta zai duk yadda wani ya kirkiri wata hanya ko wata ɗariƙa ko wani wane ne ake tahiya wallahi yau da gobe dalili sai nuna cewa wannan abin ba daidai bane ba sannan saboda abin ne wanda kai ka zo da shi daga wajen kanka ba addinin Allah bane ba iya abin da zaka dora mutane akai ni Allah ya ce ni Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya sahabbai suka gane wannan abu duk mutumin da ya bi wannan hanyar billahi allazi la ilaha illa huwa idan yayi wannan aikin da ikhlasi akan tsarin karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama makoma shi gidan aljanna ne makoma shi gidan aljanna ne amma duk wata hanya wadda ba wannan ba wallahi rukuci saboda ba wani wanda ya isa ya zo da wani abin da yake kamanceceniya da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bangaren kyau barantana har a fifita nashi akan na manzo Allah tun yi kokarin bin abin da aka yi wahayi zuwa gare shi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Allah ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili Allah ce ku bi abinda aka sabko muku daga wajen ubangijinku Allah sabkar da Qur'ani ya aiko da annabin shi yayi bayani akan littafin nan yaya Allah ke so abota mishi manzala yazo yayi bayanin komi filla filla aka zo hajjin bankwana manzala sallallahu alaihi yake cewa mutanen duniya na isar da sakon Allah suna cewa ka isar da bakin Allah manzala ya daga hannun shi saboda ce Allahumma fashhad Allah ka shaida cewa na isar da sakon nan to wannan shine abin da yake wajibi akan ka kuma duk lokacin zaka bauta wa Allah wannan shine abin da zaka yi ka huta ma ranka amma duk abin da zaka yi ba shi ba kullum kare karen banza ne kake abin da bai karuwa kake karewa wallahi sai lokacin da karhin ka ya kare gaba daya wannan abin da ka kare karhin ka kana karewa zaka ga gashi yanzu ya fadi warwas kuma wannan abin da kai ta kokarin ka a gane yau al'umma Allah ya fahimtar da su wannan abin sun gane addinin Allah Allah shirye da mu amin mali ce gaba na tara al-muta'ammilu li hali ahli al-bid'i wal ahwa'i yajidu annahu laysa fi a'immatihim man tajma'u al-umma ala annahu imamu hadi mali ce duk mutumin da zai lura akan halin ma'abuta bid'a da son zuciya wanda suke tayi akan tsarin son zuciyarsu mali ce zaka samu cewa annahu laysa fi a'immatihim ba za ka samu a cikin jagororinsu ba man tajma'ul umma mutumin da al'umma za su yi ijma'i gaba daya ala annahu imamu hadin cewa ai wane malami ne na Allah in dai mutum yana bin bid'a to ba yanda za a samu wannan kanshi amma malamai nawa aka yi musu tazkiya wanda ko al'umma al'umma bayan al'umma jil bayan jil ana zauwa duk wanda ya zo karanta abin da wane ya rubuta ya san cewa wannan bawan Allah ya rubuta ne akan doron Qur'ani da hadisi ba a kan abin da ya shahi bin son zuciya ba to ma za ka samu duk mutumin da ya jagoranci mutane a kan bida to babu yadda za a zo kai bal hasali a lokacin da yake raye ma malamin da suke raye a lokacin suna ja'in ja da shi ka ce kaza ba daidai ba ne ba saboda dalili kaza na addini dalili kaza na addini malike cewa lakinnahum qad yantahiluna malaci amma yana iya yiwuwa yantahiluna su jingina ay yantasibuna ba'd a'immati ba'd a'immati addini yake cewa talbisan za su iya jingina zuwa ga wani malami wanda yake na al'umma na addini me yasa talbisan saboda su yi shigan burtu su nuna cewa ai wani ma muna tare da shi alhali ba haka nan bane ba hanyar da ko ga mun kirkira da malam wani da malam wani da malam wani ai akan wannan hanya suke malam wanda malam wanda suka ambata kuma mutane da yardaddu a cikin duniyar musulunci me yasa suka yi haka saboda su tara kura su bace su kina ka ce malam wanda kenan zu malam wanda za a kallo su yanzu kawai an hudda ido akan su in so kuma a lokacin sai su yi mi sai su sheki ayi su da suka dama daga wannan duk iya daga cikin alamomi na abuta bin son zuciya malaci daga cikin alamomin su alama ta goma shumihim ala al-ummati wa ishamihim malikata fi nakabatiha wa furqatiha iya daga cikin matsalolin waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya shu'umuhum alal umma jagula ko dabutta lissahin al'umma wa ishamihim da ka gudunmuwa suke yi fi nakabatiha a cikin abin da ya shahi musibu da abin da ya shahi furqatiha rarraba kan mutane wa hawaniha da kaskantar al'umma wata salluɗi a ada'iha sannan kuma lauda ɗora makiya a kanku da yawa daga cikin ma'abuta bin son zuciya sun kawo gudunmuwa a wannan ɓangare mai yawa kuma duk mutumin da ya karanta tarihi tabbas zai samu haka nan gudunmuwa ta ɓangaren da ya shahi mai sanya al'umma cikin musiba rarraba kan al'umma sannan kaskantar da sa mutane su zamanto a cikin kaskanci sannan kuma da abin da ya shahi taimaka wa maƙiyinsu a kansu ya san abu kaza ba karantar addini ba ce amma saboda ya sha banban da wani wani yana kira akan kaza shi yana kira akan kaza to ya yarda ya hada kai da wanda ma la'alla ba musulmi ba saboda ya rushe wannan kuma an yi haka da yawa cikin tarihi zaka duk lokacin da al'umma ta taka ta bar abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to tabbas waɗannan abubuwan sun same ta na farko nakabat musiba وليحذر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه فتنه ده مصيبه زي سامو متane saboda mai saboda an bar na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan baka na kuma furqa dole sai an rabu ba yanda za ka karanta hadisi ka karanta hadisi lahiyayye ingantacce manzon Allah ya ce kaza kuma kawai wanda kamu iska zai dora ka akan kaza ba ni za ka yarda a lokacin da kace a kai baka yarda ba na manzon Allah za ka yi sai ya ce ka raba kan jama'a amma a haƙiƙani waye raba kan jama'a shi ya raba kan jama'a saboda shi ya zo da wani abu sabo kai kana nan akan na asalin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan wa hawani ha da kaskantar al'ummar da walakantuwarta duk lokacin da ya zama to an bar na manzo Allah wallahi sai an walakanta wa tasalludi a'da'iha sannan kuma Allah da rinjayen da makiya za su samu akai akan su musulman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai haka ya ambata ba satata da'a alaikumul umam al'ummomi za su yi ca a kanku sabai suke ca ma'aikin Allah me yasa haka matsala ke ce musu ai matsaloli ne guda biyu hubbu duniya wa karahitul maut son duniya mafi yawancin wanda zai kirkiri bid'a me yake ma wallahi duniya ce yake ma ko kudi ko daukaka ko kuma a bangare kaza an yawa shi ba zai ya gehence ya kirkiri nashi saboda shi ba a ce zama shugaba lakiyayi malice al-khulasatu takaitaccen bayani akan waɗannan abubuwan suka gabata bale ce inna manahija ahlus sunnati wal salafi salihi lalle manhaji tahiya ta ma'abuta bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da magabata na kwarai tun daga sahabban manzo Allah da suka biyo akan tafarkin su waɗannan taqumu ala sunnati wal jama'a tana tsayuwa akan bin sunna bin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wani jama'ati da bin abin da yake jama'ar musulmi idan ka ce jama'ar musulmi ba ana nihin waɗanda suka yawa ba ana nihin waɗanda suke kan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda su ne jama'a wanda ba su ba ko irin duk irin yawan da suke da shi wannan mutanen su ne 'yan kaɗan kuma su ne 'yan su guluta ubangiji subhanahu wataala ya ambaci annabi ibrahim a matsayin al'umma shi kadai amma lokacin da duniya ta bujire mishi ta juya mishi baya Allah ce ku rubuta ku ajje inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shi kadai al'umma ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam lokacin da ya fara da'awa a garin makka su nawa ne su shi daya khadija ta shigo radiyallahu anha waraka ibn nawfal ya shigo radiyallahu anhu ali ibn abi talib radiyallahu anhu sannan da sauransu abubakar da sauransu duka su nawa ne kai in kai mu karan su da sauran jama'a kuma sannan mutanen garin makka me suke cewa ai an zo da wani sabon addini da aka raba kan jama'a yanzu zaka ji an ce an raba kan jama'a alhali wannan abin da kace ayi ko ka zo da shi ba wani abu ne wanda yake naka a abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a ne ka yi ƙoƙarin jaddada wannan abin sai a ce ka zo da wani abu sabo alhali wani abu shine tsoho kawai dishewa ne ya yi saboda rishin aiki da karanta hadisi sannan kuma da aiki da hadisin malice to manhajin magabata na ƙwarai ma'abuta bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama maliki ya kasance yana tsaye ne akan bin sunna da jama'a sannan kuma walittiba'u da bi ba kirkira ba a bi ka kirkira كما أمر الله كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما إن الله دمن ذشتك أمرني أكي مالك وملاهد أما كان منهجي لتاري لتهيا نا أهل الأهواء نما أبو تابين سنزوسيا تقوم على البدعة ينا أيوا أكم بدعة كركري يوم ولي أن يجيغا يجويش يا يقاري سيكر إلى مكو سابور بدعة أي تفاهم إتمار إتمار kuma gobe ma wani an yi giga shi ma dai sai zo kirkiro ta bid'a sabuwa malike cewa wa manahij ahl al ahwa taqumu ala al bid'a wal furqa sannan kuma da raba kan mutane me ya raba kan mutane saboda hatta bid'a a karan kanta ai ba duka suke ɗiba idan ka ce wannan ma'abuta bin son zuciya ne suke tayi akan tsarin bid'a a saman tafarki ne suke a akwai kaza akwai bid'a kaza akwai bid'a kaza akwai bid'a kaza ga sunan daban-daban malice walittida sannan kuma da kirkire wattiba'i subuli sannan kuma da bibiyar kankana hanyoyi duk wata hanya wadda take ta bid'a to ita ce karama hanya kuma wadda karshe za ta kai mutum zuwa ga hushin Allah subhanahu wataala Allah kare mu wannan muƙarana da malam ya mana a cikin waɗannan karatuka da suka gabata malam ya auna mana tsakanin abin da yake tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tafarkin ma'abuta bin son zuciya kaga dai ya ishi mutum yayi ma kanshi alƙalanci waɗannan abubuwan da muka saurara za ka iya gane menene abin da yake na daidai sannan ko miye alamar tafarkin daidai sannan ko miye abin da yake ba na daidai ba ko miye alamar da za sa ka gane cewa abu kaza ba daidai bane ba waɗanda duka malam ya mana bayanin su a baya sai malam yake ce as-sunnatu tajma'ul muslimina wal bid'u wal ahwa'u tufarriquhum as-sunnatu sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga tazo a matsayin mi mufrada saboda tafarki ne daya yace tajma'ul muslimina ita take hada kan musulmai sai yace wal bid'u shi ko za ka siga na mi jami'i ko albid'atu mufradi albid'u sai zama to shi ne jami'i saboda abubuwa ne daban-daban eh yanzu da suka rayu 200 da 200 ta wuce shekara 200 ko shekara 100 ma yanzu a yau kuma an kirkiro sabbin bidoyin da waɗansu su ba san da su ba amma irin addini wanda yake na sunna na tafakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin wanda sahabban manzon Allah suka yi irin shi ne ake yi har a yau kuma da yake cewa as-sunnatu tajma'ul muslimina take hada kan mutane wal bid'u amma abin da yake bid'a ne wal ahwa da son zuciya tufarriquhum ishe yake rarraba kan jama'a ko da mutun yayi ikrarin cewa yana bin sunna in son zuciya ya tarsu ya shigo cikin al'amarin shi sai kauce malaci as-sunnatu wal istiqamatu ta'ni al-jama'atu wal 'izza wat tamkinu وعكسها البدع البدعة والإعراض عن شرع الله مالك السنة والاستقامة تسيوا دكفوا أكن الدين الله مازال صلى الله عليه وسلم ونيا تنبيش تيوا يا رسول الله أوصني يا مايكي الله كمن وسيتي مازال كي تيوا كتي كاي إيماني دا الله قل آمنت بالله ثم استقم كتي كاي إيماني دا الله إيماني دا الله بين الله سبحانه وتعالى إيماني دا الله bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun mastaqim sannan ka tsayu akan wannan abun babu zancen wasa al istiqama tsayuwa da kahuwa da jajircewa malice wannan as sunnah wal istiqama ta'ani tana nihin al jama'atu jama'an musulmi wal izzatu kuma shine izza daukaka ba yanda za a ku samu daukaka sai ta hanyar ne sai ta hanyar bin lahiyayyen addini da Allah ya kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi wal izzatu wat tamkin sannan kuma Allah zai tabbatar da ku a ban kasa reba dade a gama abin da ya shahi ko a kore ku ko ayi kaza ko a takura ku amma akwai lokacin da Allah subhanahu wataala zai makkana muku duniya a karan kanta malai ce wa aksuha akasin sunna duk abin da ba sunna ba shine bid'a malai ce al bid'atu wal i'radu da kawar da kai an shar'in lahi game da shari'ar Allah ga abin da yake shari'ar Allah ce sai mutum ya kawar da kanshi mali ya ce fa inna zalika ya'ni bi darurati bin nisbati lil muslimina wannan mali yake cewa yana nihin bi darura wani abu ne wanda yake na stilishin al'umma su fahimci haka bin nisbati lil muslimina la akan mutanen da suke musulmai ne al furqatu wal dhullatu wal hazimatu duk abin da yake bid'a ne in aka tayi akai na farko za a samu al furqa rarrabuwa wal dhulla ta kaskantuwa wal hazimatu kuma da cin nasara akan malike cewa wan nakasad sannan kuma za a za a dankwashe ku za a dankwashe ku ba wani tasiri da za ku yi saboda bid'a kuke yi malike cewa wan nakaba da kuma abubuwar suke musibu ne za su rika zawwa ɗaya bayan ɗaya to duk idan ba za a yi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan duka sai sun biyo baya rarrabuwa kaskantuwa a zo a yi haimana akan ku sannan kuma an nakasad a dakushe ku saboda ba yanda za a yi ku tasiri abin da zai sa ku yi tasiri shine bin addinin Allah in kuka ce za ku yi naku kuma kun kirkira to shikenan kun mutu daga na Allah kun shiga naku daga sai ku ba kanku da kanku kariya ku ko ba za ku iya ba amma idan kuna kan da Allah ha Allah zai mi Allah zai ba ku kariya wala yansuranna Allah man yansuru inna Allah la qawiyyun aziz in tansuru Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum daga mutun ya tsaya akan na addinin Allah sai Allah baka kariya malai ce walakin ahalal ahwa'i wal munafiqina qadiman wa hadisan amma kaga ma'abuta bin son zuciya da munafukai a da da yanzu akkasu alqaida sun juya wannan qaida ka'adatihim kamar da masu riga sun saba fa za'amu he suka raya cewa anna liltizama anna liltizama sunna cewa mutum ya lazimci sunna wa muharabatal bid'i da yaƙa abin da yake bid'a ne wal inkari ala ahli bid'i wal ahwa da inkari ga ma'abuta bid'a da bin son zuciya me inkarin a ce musu waɗannan abin da kuke ba daidai bane ba aiki kaza bid'a ne aiki kaza bid'a ne sai wasu suka raya cewa wai a lazimci sunna a ce dole sai an yi irin addinin da mazala zo da shi a yau sannan kuma dole sai an yaƙi bid'a suke cewa sababun ra'isiyu su wasu wannan fahimta suka ce ai wannan shine sababi na kai tsaye gimshiki mai girma fin nakasa wanda ya sa aka dakushe al'ummar musulmi da ke cewa allati asabatul umma wanda ya samu al'ummar musulmi a yau ake ga su ba kowa bane ba amma in kuka zama wayayyu addinin na kuwa ku yi modifiyin shi a riƙa bibiyar lokaci in aka ga abu kaza ya yi tsauri bai tafiya da yanzu ƙarni na 21 a ɗan yi ta'adilin shi a ɗan juya ƙa'ida kaza a ɗan sabke ta aya kaza a sabke ta a wasa karantar da ita da sauransu suke ga cewa idan aka yi haka wannan abin shi ke kawo al'umma cewa wai za a zai zamanto ba su da wani tasiri ku ce dole sai kun bi sunna dole sai kun yaƙi da bid'a to in kuka shagalta akan haka sai zaman to kowane lokaci al'umma tana ci gaba amma kuma ba kwa ci gaba a kuma su irin wannan tunanin malai ce wa haza kaga irin wannan tunanin min talbisi iya daga cikin rudi da rikitaswa wal jahlu da jahilci malai ce fa innal aksa huwa sahih wallahi akasin magana suka hodi shine abin da yake daidai kenan yaƙar bid'a da tsayuwa akan sunna shine abin da yake sa al'umma ta ci gaba amma rishin yaƙar bid'a rishin tsayuwa akan sunna shi yake sa mutane finna kasatin lati asabatul umma shi yake dakushe al'umma ya zama to a cikin al'umma ba ku da wani tasiri ko na cewa sai zama to addini kuke yi amma ku kuke bi ba bin ku ake ba ba shi wani abin da ke faruwa ya zama to mutumin da yake da addini kai da kake da qur'ani kai da kake da hadisai daga annabin Allah amma ya zamanto wai wani ne za ka bi ba shi zai bi ka ba kana ta kokari in yayi sabuwar doka ya za ka yi a cikin Qur'ani ka dan zakulo wani waje wanda zai dan kamantacce ne a samu dai a kai tare ka fa an fadi malaka ta fa innal muta'ammila duk mutumin da zai lura li ahwalil muslimina ga halin musulmai malaka ta qadiman wa hadisan ada da yanzu yajidu anna min a'zami sifati ahli al-ahwa'i zai samu cewa daga cikin mafi girman sifa na ma'abuta bin son zuciya wal bid'a da bid'a wal iftira'i da raba kan jama'a shu'umuhum 'ala al-muslimina fi kulli zamanin wa haythu ma kanu irin matsaloli da suke kawo wa musulmi a kowane zamani sannan kuma a ko ina suke ana fama a tsaye akan tsarin addini lahiyayye sai a zo ce a kokoye kaza kar a fito da su hili kahuri zai shaida ta kahurce shi a ce kai musulmi ka rika lallabawa kana tafiya a hankali maliki ta waje kafika ya ishe ka an tantaqila bi dhihnika ila ahdath at-tarikh kai a karan kanka maliki ya ishe ka curu daga inda kake yanzu ka tahi zuwa ga abubuwan da suka faru a tarihi al-mashhura wanda suke shahararru al-wallati alhaqat bil muslimina al-dhulla wal furqa wanda ya sadar wa musulmai kaskanta da rarrabuwa wata shattuta da daddatsuwa malice ta jiru ha za ka samu waɗannan abubuwa min ahalin ahwa'i daga waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya da abin yasu wa min amsilati zalika iya daga cikin musalla haka da ɗauki misali da farko malice awwalu fitnatin fitina ta farko farraqatil umma wadda ta raba kan al'ummar musulmi ya ce fitnatu saba'iyya wannan hamza ta ilan nabila akwai hamza fitnatu saba'iyya fitina ta abdullahi ibn saba alaihi minallahi ma ya sa'iku abdullahi ibn saba ba yahudi ya yi shigan burtu da suna ya shiga musulunci suka zo suka yi abubuwa suka raba kan al'ummar musulmi suka rika jeho tunani kala daban-daban suka kai matakin da suka kashe usman yana bin jama'a yana cewa ai usman babu wanda yake nadawa a matsayin gwamnoni sai yan uwan shi sai wani sai wani sai wani sai wani fitina usmanu zai yi wani abu akan son zuciya wallahi ba zai yi ba sai dai akan ijtihadi iya abin da ya bayyana a gare shi cewa wannan abin shine daidai suka rika fesa wannan tunanin a cikin al'umma suka fara samun magoya baya ga munafukai ga waɗanda suka shigan burtu suka shigo don a rikita addinin Allah kuma ya jarrabi al'ummar musulmi da haka ne malai ce wallati addat wa qad addat ila qatl khalifat al-muslimin ar-rashid Usman radiyallahu anhu wanda wannan fitinar ta kai zuwa ga kashe Usman ibn Affan Allah kare da gare shi zunnurain mabucin haske guda biyu malai ya ce summa tamakhadat an iftira'il khawarij wa shi'ati an jama'atil muslimin wa imamihim yanzu abin da ya biyo bayan yanzu an kashe Usman daga lokacin sai aka fara wannan shine rigima ta farko da aka fara da aka kashe Usman sai musulmi suka suka kashe wasu suna tunanin cewa a je a bi kadun waɗanda suka kashe Usman saboda a ɗauki fansan jinin Usman wani kaso daga cikin musulmi suka fahimci cewa ya kamata a yi khalifanci a yi jagoranci a ɗora jagora in yi so yanzu idan ka ɗora jagora duk abin da za a yi za a yi shi ƙarƙashin jagoranci to wannan fitina da ta faru bayan rabuwan da aka yi malice sun mata makhabar sannan wannan fitinar sai ta yi naƙudan a niftiraƙil khawariji wa shi'ati sai ka samu ciruwan khawarij alladina kharaju ala ali ibn abi talib bar suka yi suka yi hutu na hutu da ali ibn abi talib wa shi'a kuma ka samu suka so su kuma na ɗan shi'a su kuma suke nuna wala'i tamma ga ali ibn abi talib radiyallahu anhu mun karanta yana ga karatun da ya wuce na baya akwai waɗanda ma suka ce ai aliyun allah ne aliyu ya kama ya rika azabtar da su a lokacin kwata a sabka maido su sama hanya kuma daga nan suka ɗauki wata fitina sabuwa an suka ce ai ba mai azabtar da mutane sai Allah abinda muka faɗi kaga ya tabbata cewa Allah ne subhanallah fitina Allah kare mu to haka aka zo aka rabu khawarij suka huta khawarij su ne wanda suke kafirta kowa iri irin su ne za ka gani a yanzu da sunan addini wanda kuma addini addinin musulunci shi kowa bayani akan tasuwa ya khawarij kuma ya san su kyar kahin su bayyana da irin ɗabi'unsu da sifofinsu yanzu nan ba ana ambata simat na ahlul ahlul ahwa'i wal bid'a ba to haka waɗannan khawarij mudalla sai da bayani akan su ras yukaffiruna almuslimun suna kafirtar da duk mutumin da yake musulmi a dalilin wata banna ko wani abu na laifi da zaka aikata to aka samu khawarij suke tabannan su sana samu shi'a sun suka bangare suka bangare an jama'atul muslimina game da jama'a ta musulmai wa imamihim sannan kuma da jagora na musulmai waɗannan mutane su ma suka ja daga suka koma gehe to daga nan kuma la haddith wala haraj aka fara samun balle wa ɗan bid'a kana kana wannan yace kaza ya sha jama'a shi wannan yace kaza ya ja jama'a kadariya ce mu'tazila ne jahmiya ne da sauran tawaif daban-daban wanda malam zai ambata mana wasu kaso daga cikin su anan kama abin da ya shahi buwaihiya irin su ubaidiyya irin su karamita da sauran ƙungiyoyi daban-daban na bid'a wanda aka yi a wancan lokacin da ya gabata wanda kuma tun daga lokacin da aka samu wannan fitina daga nan suka fara ballewa ɗaya bayan ɗaya ina ganin ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kana sai mu tashi safaha ta gomiya tara daidai insha Allah ta'ala to wannan bayani ne ma da yake mana akan yanda za ka fahimci asali daga ina aka taso kuma ina za a tafi ubangiji subhanahu wa ta'ala shirye da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah